أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاشة لغوة رمضان هجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو إلى تليه دا أربعين دبير wanda ya daidai da 26 ga watan uku miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka wato suratul zumar wanda idan ba manta ba jiya an yi magana akan mutum kada ya zama cikin waɗanda za su ɗebe tsammani daga samun rahama Allah tabaraka wa ta'ala duk yadda zunubin su ya tsanani babban abin da ake so mutum ya maida al'amari zuwa ga Allah ya tuba tuba ta gaskiya idan mutum ya yi wannan insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai karbe shi kofan tuba bude take ko da yaushe wato sai dai in lokacin da ya shiga mutum ya shiga gargara ko kuma an kulle ko rana ta hudo daga mafadarta a bayan nan aka yi maganar nadaman da mutane za su yi idan ba su yi wannan ba idan mutum ya yi sakaki har sai da mutuwa ta zo to lokacin nan nadama ba ta da amfani muka ɗauko abubuwa wajen guda bakwai da za a koya ƙarƙashin wannan sura wanda daga ciki aka nuna mana fallalan Allah da rahamansa yadda yake karban tuban bayansa idan suka tuba sannan aka nuna mana kira wato na rahama da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi ko ko kira da Allah mai rahama yake yi ma bayansa masu zunubi akan cewa kar su da tsammanin samun rahama su koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan aka tabbatar mana da sakamako cewa lalle za a mutu za a tashi kuma sannan za a yi shi sakamako duk wanda ko ya yarda da wannan to dole ko zai rika aiki tukuru ba dare ba rana saboda ya san yadda dare ya tsawo wata rana gari zai waye zai mutu kuma za a tada shi kuma za a shi sakamako sannan aka tabbatar mana da cewa lallai wajibi ne mai hankali ya gaggauta tuba nan take yana jin cewa waɗannan abubuwa da aka aikata mutum ya rige-rige ya tuba tun gabanin araba ta sauka a nan duniya ko kuma ajali ya zo ta hanyar mutuwa sannan aka nuna mana bacin tunani ko ko kwadaitarwa akan daukan muhimman abubuwa dan mutun ya ga wani abu an ce wannan abu da lada wannan ma da lada to yayi kokari ya dauki wanda yafi girma na sha bada misalin nan yana daga cikin hanyar da shedan yake zamar da mutane ya sa ka rika daukar kananan ayyuka bayan ga manya manya saboda bin sauki ya zama baka yi ba na kwatanta shi da dalibi wanda aka yi majarabawa wanda ya je jarabawa ya ta daukan masu kananan maki yana yi kuma ya cinye lokaci cikin masu manyan maki bai ko ɗaya ba inda ko ba zai ci jarabawa ba sannan aka ce ɓata duk tunanin wasu da suke cewa wai mutum baya da dama shi bai da zaɓi na wajen ya aikata ko ya aikata daidai ko ba ya daidai ba suna cewa wanda ya daidai shi ma wannan ba dabarar shi bane wanda ma ya ba daidai ba dabarar shi bane kamar yadda jabariya suke cewa cewa mutum baya da wani iko akan ya aikata abin da yake so ko abin da baya so wai kwatankwacin shi kamar mutumin da aka daure ma hannu da kafafu ne aka jefa shi ruwa sannan kuma aka ce kada ya nutse wannan tunani ne mara kyau an yi bayani akan shi sannan bayani akan falala Allah da kyautatawarsa da duk waɗanda suka ji tsoronsa kuma suka kyautata ayyuka to Allah tabaraka wa ta'ala zai masu falala kuma zai sa su daga cikin masu kyautata muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu ciki to duka waɗannan abubuwan nan ba za a gane su ba sai ranar da aka je filin daga yana aka tabbata a wancan arul mahshar ranar da za a tada mutane ko ko wurin da ake ce ma'arasa ta yawmal qiyama dandalin filin kiyama shi zai bambance rannan ina ne dama ina ne hagu rannan ne masu kirki za su gano amfanin kirkin su wanda suka munana kuma za su ga sakamakon munanawan su dama kuma mun ce sura ta ba take yi tana karin bayanai ne akan abubuwan da suka guta saboda haka zamu dora daga nan بسم الله آية 60 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم
barakallahu fik Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yawmal qiyama ranan tashin alkiyama ranan nan idan abun ya auku taral ladina kadhabu ala Allah zaka ga waɗanda suka yi ma Allah ƙarya suka dauko abun da ba haƙƙin Allah ba suka dauka suka ba wani wanda yake haƙƙin Allah ne suka dauka suka ba wani ga abun da bai cancanta ba suka dauko suka jingina ma Allah Allah yana da sunaye da sifofi Allah yana da abin da ake siffanta shi da shi akwai abin da ya kamata a tsarkake Allah da waɗannan dukkansu suka ja'ula abubuwan nan masu yi ba suka yi ma Allah ƙarya suka ce yana da ɗa ko ko suka jingina abin da bai cancanta ba ko ko ya halatta suka ce haram ko ya haramta suka ce halal duka ƙarya ce sun yi ma Allah tabaraka wa ta'ala ƙarya a ranan nan zaka gansu juhuhum muswadda fuskokinsu sun koma baki kirin saboda bakin ciki saboda lokacin sai an bambance su a nuna cewa su alama ce ta ‘yan wuta wuta za su shiga alaisa fi jahannama matsawal lil mutakabbiri yanzu wutar jahannama bata cancanta ba a ce ita ce makoman masu girman kai domin babban abin da zai hana mutum ya ki karɓar gaskiya shine girman kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya bayanin mai girman kai ya ce wanda yake da girman kai ko daidai da girman kiyashi ba zai shiga aljanna ba wani sahabi ya rude ya ce shi yana so ya ga tufafinsa masu kyau takalminsa masu kyau kaza masu kyau mai tsafta ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal allah mai kyau ne yana son abu mai kyau ba wannan ake nufi ba ya ce abin da ake ce ma girman kai shine batsarul haqqi wa ghamtin nas shine kin gaskiya da rena mutane mutum ya zama an gaya mai ya ƙi saurare a gaya mai ga gaskiya yana gani ya ƙi karba wanda yake da wannan sifa ta girman kai ranar lahira za a mai da shi ƙasƙantacce wani malamin ya ce da aka ce za a mai da shi ƙaramin halitta ya ce ko ba mai da shi ƙaramin halitta ba a'a za a mai da shi ƙasƙantacce kowa ya tattaka shi a filin kiyama wasu kuma suka ce a'a za a mai da shi ƴar ƙaramin halitta ne kowa ya tattake shi a mai da shi kamar kungurguma ko buzuzu dan Borno bai zo ba ko dan Borno ka san buzuzu eh buzuzu ba buzu ba buzuzu kai buz, kai kana so su kama ka ko an ce buzuzu ka ce buzu za su ji ka ba buzuzu ba buzu ba to kungurguma fa mai baya a daji kai dabba buzuzu ya yi kama da shanu kenan ka ɗan marokai buzuzu buzuzu mune saniya ita ce buzuzu hamanta hausa tsada ga zai buzuzu ya kama da saniya wala zani kadan mara buzuzu ya ce wata dabba ce kace saniya eh mai dan yawo yana yawo menene abin da ya shahara da shi fada maka kama shi to ka san kungurguma baka san buzuwa walle kungurguma ko dawar to amma baka san wani kwabu dawar wanda ake ce ma gungura kashi ba mai gungura kashi gungura gungurawa sai kuma gungura kashi hmm baka san shi ba eh na'am za koya ma Hausa ina za koya ba ita nan za koya ma Hausa bayan mata ka tace ba karanta ba ta gane abin da kake zawa kana koya Hausa ne ko kana koyan karatu ina za ka ƙara koya ma Hausa an dai da koya ma Hausa eh to to dai ma baka san shi ba dai shine wannan wani dabba ne kazaman dabba akai fa shi in ana so ya mutu ma to a sa mai turare shi in ya ji kamshi to mutuwa zai yi saboda shi bala'in wari da wari ya taso cikin wari yake to in ana so ya mutu da ka je ka goga mai turare to zai mutu saboda shi haka yake haka aka yi ta dabba ce kazira kazama ce ita abinda ta sani kenan wanda ya girman kai aka ce sai an mai da shi mai sifar wannan dabba a ranar lahira mai wannan kazamar dabban sannan a ɗaukai a kai shi wani kurkuku da ake ce mai bulus wannan bulus ɗin aka ce wani kurkuku ne wanda za a sa mutum a wulakanta shi a ciki sannan ba abin da zai ci ko ya sha sai dattin 'yan wuta idan 'yan wuta suka sha wuya suka yi amai suka fitar da jini suka fitar da koma menene na kazanta da ciyon da aka ji masu aka bubbuge su ciyo yayin ruwa ya fitar da kazantar nan sai a nannade shi a mashi meat pie ya rika ci kawai dole ne a mai sandwich ya ci da wannan dattin saboda sai an wulakanta shi yadda ya girman kan nan sai an nuna mashi shi ba kowa bane a can wannan duk kafin kiyama haka za a yi mu mai girman kai shi yasa yake cewa inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi at-taqiyyu ila al-ma'ali yartaqi wa min al-ajaib ujubu man huwa jahilun a huwa ash-shaqiyyu am as-sa'i am kayfa yuqtamu umruhu yawma al-tawa amutasaffilun aw murtaqi wal kibriya'u li rabbina sifatun watajannabanha wattaqi yace wannan girman kai inna tawadu a kankan da kai mutun ya rika jin shi ba kowa bane mai da kanshi ba kowa ba min khisalil muttaqin yana daga cikin halin masu tsoron Allah wa bihi taqi kuma da wannan ne mai tsoron Allah yartaqi ila al maali zai ta daukaka zuwa sama yace wa min al ajaib yana daga cikin abun ban haushi ujubu man huwa jahilun wanda yake jahili bai san waɗannan abubuwa ya ta jiji da kanshi yana jiya da muka yi maganan wasu da za a yi masu wani wulakanci su tafi akan fuskokin su ranar tashin alkiyama daga ciki sai aka ce daga ciki akwai wanda suke takama da aikin su aikin da suka aikata su rika cewa su fa a yanzu su fa jira suke kawai aje can su sun gama yin abin nan suna takama da aikin su ujubu man huwa jahil ai wannan shi bai sani ba am kaifa yuhtamu umruhu yawma amutasaffilun aw murtaqi ranan da zai mutu fa bai sani ba ko shi kasa za a yi da shi ko sama za a yi da shi am kaifa yuhtamu umruhu yawmal tawa amutasaffilun aw murtaqi dan da zai mutu bai sani ba ko za a dauki ran shi ai sama ne ko ai kasa kai da baka san ma ya da ya za a yi ba ina kai na girman kai baka san da za a yi da kai ba saboda haka ba sani ba yace wal kibriya'u li rabbina sifatun jin isa wannan sifan Allah ce tabaaraka ta'ala fatajannabanha kai mumini ko ke mumina ka kiyaye wannan sifan wattaqi ka kare kanka domin in kai haka kana jayayya da Allah wani yana wani wani yana cewa wanda diyai jayayya yace al-kibriya uridai yace jin na isa mayafi na ne yace faman naza'ani fi ridai wanda diyai jayayya da ni game da wannan mayafi na yace alqaituhu ko azabtuhu wala ubali wani wuri ce alqaituhu fin nar zan wurga shi cikin wuta kuma ban damu ba ba ruwa na auka ma qala sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan ranar tashin alkiyama abinda za a fara nuna masu kenan kafin ai komi a tozartar da su su waɗannan su ne kashi na farko wa yunajji Allahu alladhina taqaw bi mafazatihim su ko waɗanda suka yi ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba su yi sabanin waɗannan kenan ba su bi irin sifofin waɗannan mutanen ba suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala su kam za a ba su za su rabauta a ba su wani irin fage babba na fili ko na samun aljanna da za su samu wurin da za a ba su babba ne la yamassuhum su'u babu wani abin da zai bata musu rai da za su gani a wannan wurin kwata kwata sannan wala hum yahzanun ba sa bakin ciki ba wani abu da za su huzunu bakin ciki ne na inda mutum ya baro yana tunanin yanzu abin da ya baro baya yana ganin mai kyau ne to yanzu ba za su yi huzunin wa kenan abin da ke gaba ya fi kyau na haka ba su bakin cikin inda suka ba da baro baya tsoro kuwa gaban ne suke tsoro to duk babu shi la khawfun alaihim su waɗannan wala hum yahzanun babu magana Allahu khaliqu kulli shay'in Allah fa shine mahalicin komi kowa ya sallama wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi majibinci ne ga dukkan al'amura komi yana sani lahu maqalidus samawati wal ard mabudan sammai gaba daya na saukar da taskoki na arziki da na sama da na ƙasa nashi ne shi yasa wasu malaman suka ce maqalidus samawati wal ard la ilaha illa allahul azimul halim la ilaha illa allah rabbul arshil azim la ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim mutum ko ba damuwa ya samu ko kuma ya tasbihi ya ce subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah ko kaman wancan da muka ce la ilaha illallahul azimul halim subhanallahi rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin waɗannan maqalidus samawat ne babu wanda zai roki Allah tabaaraka wa ta'ala ya jinjina mai da waɗannan kalmomin face ya samu domin ya zo kofa da makullinta ya bude sai dai ya sa abin da yake so ya sa da izinin Allah tabaaraka wa ta'ala ku duba cikin radul azhan na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala karkashin wannan ayan za ku ga yayi sharhohi da yawa kan waɗannan maqalidus samawati wal ard walladhina kafaru amma waɗanda suka kafirta su ko bi ayatillah suka kafirce ma ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala ulaika humul khasirun waɗannan sune tababbu wanda za su yi asara ran lahira ba su da komi qul afa afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun yanzu wani Allah ne kuke umarta ta cewa in bauta mawa ya ku waɗannan jahilai ba ku san abin da kuke yi ba sai ku ce in bauta ma wani Allah wani Allah kuke cewa in bauta mawa walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka da waɗanda suke gabanin ka ma an sanar da su laina sharakta kai kanka ba wai wani ba ma ku duba wannan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya mawa duk da shi Allah ya tsare shi amma ana faɗi ma shugaba ne dan kowa ya ji tsoro kai da kanka in ka hada Allah da wani la yahbatanna amaluka to wallahi aikin ka ko zai lalace kai kanka kenan wala takunanna min al-khasirin zaka zama daga cikin tababu Allah ya tsare manzon Allah amma ne mana gargadi daga shugaba balillahi fa'budu yace Allah shi kadai bauta masa wa kum min shakirin sannan bayan haka nan kuma ka kasance daga cikin masu godiya gode ma Allah tabaaraka wa ta'ala waɗannan sune ayoyi sharhul kalimat wa yawmal qiyamah ranar tashin alkiyama ai wato wannan ai bi an ai wannan ai bi an yub'athan nasu min quburihim shine ranan da za a tada mutane daga cikin kaburrukan nan nasu taral ladina kadhabu ala Allah zaka ga waɗanda suka yi ma Allah ƙarya ai bittikhadi awliya min dunihi wanda suka riki wasu masoya suka bar Allah bil qawlil kadhib alaihi subhanahu wa ta'ala suka yi magana ta ƙarya kuma suka jingina ma Allah suka wadi ƙarya wannan zaka ga wujuhuhum muswadda zaka ga fuskokin su ai sauda min al-karbi wal huzni sun cika sun yi baki kirin saboda bakin ciki da damuwa wa alamatun ala annahum amin ahlin nar kuma wannan alama ce ta yan wuta duk wanda aka ganshi ranar lahira fuskar shi baki kirin alama ce ta dan wuta sai dai wasu sai suka dauka wai a ai shi wancan dan fari ne in an je can ai duk dan wuta sifa shiri ɗaya kawai ranan ko shi da fari ne ko shi wane ne ko ya kalan jikin shi yake in dai ya zama dan wuta to a ran nan fuskar shi baka ce ko shi wani irin fari yake da shi wannan ne yasa wasu munhazimun suka je suka dauki maganganu aqlaniyun suna cewa wai ai shi su wakake dama an yi su ne su zo duniya su sha wahala shi yasa ko a sifa yan wuta ma dama da sifar baki aka faɗi wannan jahilci shi ne ya ja su amma ai ranan ba ware wasu ba kawai wanda zai zo ranan tashin alkiyama ya samu daraja wanda ya imani ya aiki na kwarai kowane irin yare ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce wa anzir ashiratak alaqrabi kai ma yan uwanka na kusa gargadi an ce saboda su sai ya fara kiran na kusa kusan nan yace ya ya kira Abbas yace ya babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai mal kai aiki fa inni la ugni anka min Allah shay'a ya ce ba zan iya ma komi ba wurin Allah ya ce ya safiya ammata rasulillah ya safiya gwaggon manzon Allah ya yi mali ki aiki fa inni la uguni anki min Allah shi ranar lahira ban iya maki komi ya taho ya ce ya fatima binti muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fatima diyata salimin ni min mali roki abin da zaki roka na dukiyata anan in baki wa amali amma ki aiki fa inni la uguni anki min Allah shay'a ba zan iya maki komi ba a ranar lahira to su baga ne naka ba maganan fatan jiki ake ba maganan imani ake da kyautatawa man bata bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aka je lahira aikin shi ya mai da shi baya to zaman shi dan wani dangantake shi ba ta matso da shi kusa al yawma adaul ansaba wa arfa'u nasabi yau dinnan yau ne za a ajiye duk wata dangantaka tsakanin wani da wani sai dangantaka tsakanin mutum da Allah in babu ita magana ta lalace kawai saboda haka kowa ranan nan magana aiki ne kawai to da aka babu wani abin da za a ce dan wannan ana ganin shi wane ne kuma da aka zo aka yi maganan wanda yafi wanda yake wuta ku duba fa Abu Talib kalli alaka shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam kalli taimakon da yayi amma saboda bai imani ba aka ce shine mafi saukin azaba a wuta amma za a sa shi kafafunsa ne kawai aka sa masa wani garuwa shi aka yi mai takalmi da shi amma kwakwalwar shi za ta yi ta tafasa kuma haka zai tsaya har abada saboda haka ba wannan bane ita alakan da mutane za su riga kallo illa iyaka kawai mutum ya kalli ka daina kallon sifan jikinka ko ka daina kai kawai ka tsaya ka kalli inna allaha la yanzuru ila ila ajsamikum wala ila suwarikum Allah baya kallon nau'in jikinku ko kallon jikinku walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa amalikum a wata riwaya yana kallon abin da ke zukatanku ne da kuma aikin da kuka aikata naka ba wannan bane saboda haka wanda suke wannan kawai munhazimuna ne an riga an rusa masu tunani ta wani wuri sun zama rudaddu kawai haka kullun shirme ko ina shirme na yau daban na gobe daban Allah ka tsare mu haka wannan shine abin nan din su haka su waɗannan ba wannan bane alaman mutum ko yanzu in yana bakin ciki ai za ga fuskar shi babu annashuwa za ga fuskar shi ta lalace abin shi ya canza fuskar shi ta canza ta yi baki ta yi mummuna saboda haka wannan shine abin da aka tabbatar da cewa za a ganta da baki saboda suna bakin ciki dan sun yi ma Allah ƙarya to yau za su cika da damuwa da bakin ciki wa alama ala annahum min ahlin na alama ce ta cewa su ƴan wuta ne wa annahum mimman kadhabu ala rabbihim suna daga cikin waɗanda suka yi ma ubangijin su ƙarya wannan abin fa ya dauke aiwaci ne ba kai ma din duk ba kwa kani ta kai da ware za ku ba su gadi abbani dikan su duk waye bacci yayi bacci ido yana zanne dai ba zo da shi ba an jona shi wannan juwa ya ce ba jona shi ba idan ya mutu juwa ya da hasken shi da saboda haka waɗannan su ne abin nan ɗin da za a kalla ina ne saboda haka alaisa fi jahannama ai wannan alaisa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin babu wani ashe wutar jahannama ba ita ce makoma masu girman kai ba ai alaisa fi jahannama ma'awa wa mustaqir mustaqarrul lil mutakabbirin ba wuta jahannama ne aka yi mazauni na dindindin na dawwama ba ga masu girman kai amsa ita ce bala inna lahum fiha lamatwa lalle kam wannan a cancan ne makoman su bi huwa kuma a ce ya munana ta zama makoma min mathwal lil mutakabbirin a matsayin masu gurin masu girman kai an ibadatin lahi ta'ala wanda yake su sun yi girman kai wajen bauta Allah dan haka wurin zaman su ba zai kyau ba wa yunajji Allahu alladhina taqaw haka Allah zai tserar da waɗanda suka ji tsoron sa ayyun jihim minan na zai tserantar da su daga wuta bi sababi taqawahum saboda sun kare kansu li shirki wal ma'asi ba su yi shirka ba ba su yi sabo ba dan haka duk wanda ya shirka ya mai da kanshi dan wuta da kanshi ya yanki tikitin zuwa wuta mafazatihim Allah tabaaraka wa ta'ala zai nisantar da su ya rabautar da su da samun aljanna ay la yamassuhumus su'u babu wani abu na bakin ciki da zai same su wala hum yahzanun wani abu mara kyau ba zai same su ba babu bakin ciki ay bi fawzihim bil janna za su rabauta da samun aljanna wa nuzulihim fiha za su sauka aljanna la yamassuhum su'u babu wani abu na mara kyau da zai same su ay al azab wala hum yahzanuna lima nalahum minan na'im saboda haka kuma ba za su samu damuwa ba saboda abin da suka samu na ni'ima ta ban mamaki duk abin da suke tunanin za su samu to za su ga wanda suka samu ya wuce abin da suke tunani fauka tasawwurihim idan aka ba mutum aljanna ya shiga duk inda yake tunanin abun ya wuce nan abun ya wuce duk inda mutum yake tunani saboda haka zai ga irin sakamako mai ban mamaki lahu maqalidus samawati wal ard Allah tabaaraka wa ta'ala shi yake da mabudai ai mafatihu khaza'inis samawati wal ard mabudan sammai da ƙasa dukkan su na sama wannan suna wurin Allah in kana so ka bude shi ko baka iya waɗancan da na faɗi ba ka yawaita cewa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi yawan shi yawan yin shi shine tasbihin duk wata halitta da bata da baki to tasbihin ta subhanallahi wa bihamdihi sai aka ce da shi ne kuma ake azurta bayi gaba daya in kana neman arziki ko kina neman arziki ka yawaita tasbihi subhanallahi wa bihamdi zaka sha mamaki zaka sha mamaki yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da yin su lokacin da mutum zai kwanta bacci in kana yin wannan to kana yin addu'a kana karanta mabudan arziki mabudan alkhairi ulaika humul khasirun waɗannan su ne waɗannan su ko wanda basu wannan ba su ne tababbu ay al khasirun li anfusihim wa ahlihim yawm al qiyama su ne wanda suke asaran kawunan su da iyalan su ranar tashin alkiyama a dauke su a ba wasu abinda mutum ya cancanta za a bashi a aljanna a kwace a ba wani Kul afa ghairar lahi ta amuruni a abudu, yanzu wani Allah kuke umarta ta, ai, kul ya rasu na nalin na talabu minka an ta abu da ma'ahum alihatahum. Ya ce, ka gaya ma aka ce, ya manzanmu, ka gaya ma waɗanda suke cewa wai ka zo ka bauta ma abin bautarsu. A ta amuruni bi ibadati ghairin lahi, kuna umarta na in zo in bauta ma wani Allah, fa hal taslihu ibadatu li ghairihi, shin ya ma kamata a ce a bauta ma wani Allah wa huwa rabbu kulli shay'in wa ilahuhu bayan ko shine ubangijin komi kuma shine abin bauta fama aswa fahamukum ayyuhal jahilun me ya kai munin wannan fahimta ta ku ya ku waɗannan jahilai me yasa za ku irin wannan tunani in in, in asharakta wato la in asharakta in ai min babil fard wannan a kaddara ne ba wai yin bane ana cewa ne a kaddara law wato kama a ce ne law asharakta billahi ghayrahu da zaka hada Allah da wani ka ɗauki wani Allah ka haɗa shi da Allah fi ghairi fi ibadatihi a wajen bauta Allah la habata amaluka da aikinka ya lalace wala kunta min al khasirin da ka zama daga cikin tababbu sai dai Allah ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balillahi fa'budhu wa kun min shakirin Allah tabaaraka wa ta'ala shi kadai zaka bauta mawa ka zama daga cikin masu gode ma Allah ni'imansa ai bal budullah wahdahu ka bauta ma Allah shi kadai iz la yastahiqul ibadata illa huwa domin babu wanda ya cancanci a bauta mawa sai Allah tabaaraka wa ta'ala wa kun min shakirin lahu ka zama masu gode ma Allah ka zama daga cikin masu godiya ala in'amihi alayka akan wannan babban ni'ima da ya maka bin nubuwati war risalati wal asmati wal hidaya bayan haka nan Allah tabaaraka wa ta'ala ya yi maka ni'ima ai wannan ka zama annabi war risala sannan ya saka ya baka sako wal isma sannan kuma ya katange ka baka sabo wal hidaya ga shari'a wannan babbar kyauta ce ga Allah tabaaraka wa ta'ala muna fata Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsare mu ma'anal ayat ma'anan waɗannan ayoyi لما تقدم أي في السياق الأمر بتعجيل التوبة قبل الموت ويحصل الفوت akace yayin da magana jerin magana ya gabata ana umarni da mutum ya gaggauta tuba qabla al-maut tun kafin mutuwa ta zo wa yahsul al-faut sai ya zama tuban ta sulle ma mutum in mutuwa ta zo ba mutuwa ta sulle ba yayin da aka yi wannan bayanin wa zalika li anna yawm al-qiyamati yawm ahwalun domin ranar tashin alkiyama rana ce ta firgici idan aka ce ahwal biha wanda ake ce maha babba da ahwal da ha'un wanda ake ce maha karami to wannan ahwal milha to firgici kenan na tashin hankali ahwal kuma matakan da za a shiga daga wannan mataki sai wannan daga wannan mataki sai wannan kamar za a ce za a fito daga cikin kabari idan aka fito daga cikin kabari abinda za a yi shine za a yi wannan tafiya ta fanfalaki zuwa filin kiyama wanda za su hau abun hawa za su hau abun hawa wanda za su tafi da kafafunsu za su tafi da kafafunsu wanda za su tafi ba kaya za su tafi wanda za su tafi da murgina kaya za su je kaga ahwal daban-daban sannan bayan haka nan in an je can kuma bayan auna ayyuka za a yi hisabi za a gwada ayyuka ga rabon littattafai ga tafiya za a je siradi za a tafi a hau siradi wannan canje-canjen halayen daga nan sai nan sune ahwal amma masifar kuma da za a gani wajen tafiyan ita ce ahwal ya fito ko firgici da tsoro da wahala da za a sha da yadda za a je mutum gaban shi yana ganin ga wasu ya sani sai ji suke rim rim suna fada wuta ahwal kenan ya fito ko to da duka waɗannan kiyama na tattare da su wa fil ayataini ayatiyataini bayanu zalika a cikin waɗannan ayoyi guda biyu masu zuwa shine za a yi mana bayanin wannan qala ta'ala wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allah ranar tashin alkiyama za ka ga waɗanda suka yi ma'alla ƙarya bi an nasabu ilaihil walad wa shari shi ne sun jingina ma'alla ɗa ko abokin haɗaka suka ce yana da shi ai wannan suka sa mai wata halili wata harim ko ko suka koma suna halatta abin da ya haramta ko su haramta abin da ya halatta wa huwa min zalika ai bara alhali kuma Allah ya barranta daga wannan bai ma san wannan magana ba ha'ula'i wujuhuhum muswaddatun waɗannan mutane za a ga fuskokin su ranar nan baki kirin ay alamatu annahum kafaru wa kazzabu alaman cewa shine sun kafirce kuma sun ƙaryata dokokin Allah wa annahum min ahlin nar alama ce ta su ɗan wuta ne Allah ka tsare mu akwai nahar namba na ɗaya da na biyu namba na ɗaya kace humul ladhina nasabu ilayhi ma huwa munazzahun anhu su ne wanda suka jingina ma Allah abin da ya tsarkaka daga gare shi ka sharik wa sahiba wal walad kama wanda suka jingina mai abokin hadaka ko suka jingina mai mata ko da wa yadkhulu fi hadha kullu man nasaba ila Allah ta'ala sifatan la dalila lahu kuma ya hada duk wanda ya sifanta Allah da wata sifa wanda ba shi da dalili fiha a cikin wannan kamar yadda misali su waɗannan suka ce wai Allah ma bai da suna wai sai su ne halitta kuma su suka ga sunan da ya dace suka nada ma Allah ai wannan mummunan magana ce yanzu ko da a gida ne aka ce ɗanka ya ce wai baka da suna sai da ka haiho shi sannan shi ya girma ya ga sunan da ya dace ya rada ma suna haka ma hankali zai dauka amrun ne mustahil ba zai yi wa abadan ko kuwa a ce a'a ai ɗanka ya gaya ma ko wani ya bada labari ya ce jama'a ku zo ku ga wani abun mamaki ga wani ɗanan sai da aka haife shi ya shekara hamsin sannan aka haiho baban shi kuma da aka haife baban ya raɗa baban suna na'am hankali zai ɗauki wannan a ce ɗanka ya girme ka kuma har shi ne da ya zo aka haiho shi shi ya gano sunan da ya dace sannan ya raɗa ma suna a haza la yumkin abadan saboda haka ma haka suke cewa saboda haka baya yiwuwa a ce Allah ya halittu wai halittun nan kuma a ce su ne suka zo suka raɗa mai suna shi tuntuni bai da sunan da ya dace da shi sai su ne za su zo su raɗa mai suna su kalle shi su ga sunan da ya dace da shi su raɗa mai wannan magana ce wanda hankali ma baya ɗaukar ta ballantana kuma na soshi saboda haka wannan mummunan magana ce dan haka in mutum yana so ya zauna lafiya ya sifanta Allah tabaraka wa ta'ala ko ya ambaci Allah da suna wanda Allah ya ambaci kanshi da shi ko ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce daga cikin sunonin Allah sunayen Allah akwai kaza ko daga cikin sifofin Allah akwai kaza da maganan yi faɗin Allah da kiran sunan shi da kiran shi da wata sifa duka tauqifiyun ne ba abu bane wanda mutum zai ga ya dace kawai yayi da kanshi baya yiwuwa sai in Allah ne ya faɗi ko manzon Allah ne ya faɗi sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko zaka su sai suka yi wannan ƙarya ba kuma da dalili وكذلك من شرع شيئا ونسبه الى الله تعالى hakanan kuma mutumin da ya shar'anta wani abu kuma ya jingina ma Allah li yuqbala minhu wa yarud saboda a karba kuma ya takuda abubuwa yana ta fadi wala yadkhul ahlul ijtihadi wato wannan idza akhta'u fil adillati sai dai masu kokari wajen hukunci su in suna neman daidai sai suka kuskure wannan ba su ga shi ba wannan ba wal hukmu ko kuma wajen hukunci wal muqis ko ko wanda ya kiyasi alladhi la nasa fihi waye wanda babu nasi a ciki wannan ba za a ce a shiga cikin ba wannan din su ba ay wala yajuzu an yuqala fihi wai kamata a ce ba qala Allah ta'ala ay qala Allah aw amara aw shar'a tahashiyan min an-nisbati ilay sai dai in za a yi wannan sai a ce ga abin da aka fahimta in za a yi kiyasi ba za a ce Allah ya ce ba ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda mutum yayi yayi taka tsantsan kada ya jingina ma Allah abin da bai ce ba bi ghairi nassin min kitabin aw sunnah na littafi ko sunna sai ya ce fahimta ta ko kuma ga abin da na fahimta akan wannan ina fata an gane kuma kun gani ko da a ce mutane da suke wajen a wajen kwasan kwaikwayo ko wajen abin nan kawai mutum sai ya kwaso wata magana sai ya ce ai Allah ya ce ko annabi ya ce wanda maganan nan in ka bi wata rana kawai jin ta yayi kamar ya saba ana jin ta kawai ya shi ma saboda aka ya dauka ku duba fa nan wurin nake gaya maku wata rana malami yake cewa ya ga wani ana rigima da shi a bakin hanya ya ce wai yara sun karanta wai hadisi wai shi ya rike hadisin nan wai man taraka bati suddan wai fa huwa jahilun fa huwa jahil but amma suka kara suka ce fa huwa jahilun kuma majnun majnun wai man taraka bati suddan fa huwa jahilun ko majnun wanda di ya bar banza wai bati shine banza wanda ya bar banza amma shi sai ya ce wai man taraka bati sudan kuma kaga an hada da wani abu man taraka bati sudan ai fa huwa jahilun majanun wawa ne jahili to shi kuma wannan ana gardama da shi yace hadisi ne aka ce mai ba hadisi bane yace hadisi ne saboda aka yi tare wani malami yace da Allah ya tsaya suna gardama wannan hadisin ne wai ya karanto kuma yara suka wai kuma wasu sun ce mai ba hadisi bane shi kuma a wurin yaran islamiyya yaje yaran islamiyya har sun haddace suna gaya masa saboda haka suna cewa man taraka bati sudan ai fa huwa jahilun majnunun ma shi majnun kaga wannan yanzu a ce annabi ne faɗi wannan magana to akwai maganganu da yawa shi yasa ake so in kana so ka zauna lafiya ka rika zuwa makaranta akwai littafin da muka taba karantawa anan aka dauko shi aka ce maganganu ne wanda sun shahara a bakin mutane suna cewa hadisai ne amma kuma ba maganganun manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam gara gara ma wasu daga ciki a ce to maganganun magabata ne amma wasu maganganun kwata kwata ba magana annabi bace wata ma kuma ƙarya ce kwata-kwata mutane ne suka kitsa ta suka faɗe ta suka faɗe ta da daɗi sai kawai sai a ce annabi ya ce ko kuma wannan maganan ba ƙaramin abu bace sau da haka mutum yake yayi ɗauko komi ya ce wai Allah ya ce ko ya ce annabi ya ce har sai mutum ya tantance shi ya tabbatar ya ciro shi daga tushe mai kyau amma in ba haka nan ba za a tsare mutum a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan duk wanda ya man ƙarya da gangan yana sane falyatabawwa maqadahu minan nar to ya tanaji wurin zaman sa a gidan wuta saboda haka kada mutum ya ringa dauko maganganu yana cewa gashi nan ko kuma ma ai wasa da addinin ai izgili da addinin shi kan wannan gaba ɗaya ma ridda ne in dai mutum ba jahilcin shine ya kai shi ba abu na biyu jumlatu wujuhuhum muswadda da aka ce jumlan su wannan wato muswadda ce mubtada wa khabar ay fi mahalli nasabin alal hal wannan mubtada wannan nahwu ne da annar ru'ya ay basariya wa laysat qalbiyya domin nan ru'ya da aka ce za a gani wannan na ido ne za a gansu na taba gaya maku nan wata rana muna wani wuri muna muka je ana karatu aka ce wani mutum wai ya ji dan shi a cikin malam mutane ba su karanta addinin nan wallahi malam mutane rayuwar duniya kawai suka sa gaba agalabiyan mutane mutum zai zo bai iya karatun alkur'ani ba bai da wani kaso da ya rike na hadisan manzon Allah bai da labarin tarihin rayuwar annabi kwata-kwata ma bai san komai ba game da shi kuma yanzu nan da zan kafa tarko sai na kama wasu nan yau yau din nan in tambaya in ce duk wanda yake da littafin tarihin manzon Allah a gidan shi wanda ya kai guda biyu ya daga hannu ku ga mutum nawa za su daga kuma tsakani da Allah ce kowa in kana da littafi wanda ya magana kan manzon Allah sun kai guda biyu a gida ka daga hannu mu gada ku gani to ku daga kowa wanda ya san yana da guda biyun ya daga mu ga wanda ba su da shi suka fi yawa ko ko wanda ba su da shi ɗaya gare ka ko to amma waiwaya ka ga mutum nawa suka daga hannu yanzu waiwaya malam sani na dan Borno kai baka da komi ko eh to amma ku wallahi ba wallahi ku dinga ganin wannan babun dariya bane ba ba a ce wanda kake so a aiko shi manzonka baka da ma littafin da ya magana kan shi kuma sannan wani yana dariya so nike ku dagan ku gani dan kowa ya ji idan har akwai akwai yana da shi ya ji in baka da shi kuma kai tunanin cewa kai babban ganganci masu shi su daga to to ku kalla wanda suka daga suka fi yawa ko wanda basu daga ba kowa ya juya kalla in ka daga din ka juya ka kalli wanda basu daga ba ba to nan sirri so muke amma tono maku din ma ka ji daga yau kai to ku auna ku gani wanda babu ne suka fi yawa ko wanda suka da shi to ku duba to to na gaya maku inda za a bi har qur'anin yau a ce maka akwai wanda bai da qur'ani izo su ta gidan shi wallahi sai kai mamaki shi amma bari kada tone tonen ya yawa wallahi na gaya maku in aka ce maka wani baya da ko qur'anin nan a gidan shi gaba ɗaya wanda za a ce cikakke wallahi babu akwai Allah ya ji kan wata malama mu nan malama Zuwairiya da na faɗi maganan wata rana na ce mata yanzu haka a gida akwai wanda za a iya zuwa gidan nan ƙarshen ta ba su da ƙur'ani zo su ce haba malam haba malam a ɗan raga mana malam ya za ya ce mana haka na ce malama ina gaya maki abin nan ne da yaƙini ta ce to malama za mu yi musu da kai ba Allah da ikon shi ita da kanta sai ta dawo ta ce la haula wala quwwa ta ce wallahi sai da ta kuka ta ce ta je wani gida sai aka ɗauko wani littafi za ta koya musu karatu ta duba sai ta ga aya kaman ba daidai take ba sai ta ce ku ɗauko mana ƙura'ani mu duba mu tantance ayan nan mu gani ba daidai take ba a sura kaza gidan ba gaba ɗaya duk 'yan gidan wallahi ba su da ƙura'ani sai dai wata ta ɗauko ba gadaji na 'yan islamiyyar yara su ba su da ƙura'anin gaba ɗaya babu to shine ta yadda ta ce lallai daga yau idan na faɗi mata magana ta daina da ta ce dama ba musu tai ba ƙaryata ne tai ba na ce ba komi abin mamaki ne kika ji ke da kika auna kanki da saura ta gaya za a yi a ce gidan musulmi ba ƙura'ani to wallahi gidan gaba ɗaya ‘yan haya ne ba mai ƙura'ani a gidan gaba ɗayan su ba mai ƙura'ani gaba ɗaya irin su aka nemi ba da za a duba aya sai kawai wata ta ɗauko baga daji na yin islamiyya ta ce zai mu ɗauko na yara ta ce ina za a samu wannan aya inda bai wuce amma ba shi littafin da bai wuce ina za a samu wannan aya a ciki ba ƙura'ani a gidan sau da aka mu daure mu gane nan ɗin aka zo muka ba da labari guda uku kuma zan maimaita muku su yanzu ko ba dan ku ba dan wasu na ɗaya ga wanda ya zo da rubutun da labarin nan zaune yau ba zan faɗi sunan ba suka je wani gida kuma gidan in ka ji ɗiyar gidan wace ce sai ka sai ka sha mamaki dan ɗiyar asalin ma tushen musulunci ce aka je gidanta to mata yi kokari wai tana neman ayatul kursiyu a cikin qur'ani ta rasa a ina wata sura ayatul kursiyu take ta gidan karatu tana neman ayatul kursiyu ta kasa ganowa suka zo shi da abokin shi abokin ne na gida shi ya shiga sai ta ce mai yawa da Allah ka taimake ni ayatul kursiyu nake nema a cikin alkur'ani nayi nayi in gano inda take na kasa ganowa sai ya ce ai ba a qur'ani take ba mashi kun ji shi babban kwandon wallahi dariya kuma kuke za a yi fada da ni fa yau wannan ne abin dariya ha sai na to ba ku babban kwando ba ne sai ce shi ba ai qur'ani ayatul kursi ma ba qur'ani take ba yaga ya dade ya dade sai ya fito ce mai ka dade ina ta jiran ka ya aka yi baka abun nan ba sai ya ce ai hajiya ce ta ce in noyo mata ayatul kursi a cikin qur'ani ni kuma nace mata ba qur'ani take ba yace la haula wala sai da suka koma aka budo aka ce ga ta nan kun ji wannan daya na biyu wani yazo sallah shi ma ga rawin aka karanto dukansu suna nan wanda abin ya faru da su aka karanta aka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aka gama sallah wani ya taso ce liman baka karanta mana qur'ani ba an ce a karanta qur'ani kai ka karanta addu'a zaka ba karanta qur'ani ba wani ya zo sallan tasu shi ma gashi nan zanne ban son ta kiran suna ne duk su abin sun gani aka karanta laqad ja'akum shi ma aka kai karshe shi ma aka gama wanda ne ya zo ya ce mai baka karanta qur'ani ba kai mana addu'a ne mu kawai addu'a ka karanta mana an ce a karanta qur'ani an yi an karanta ka zo ka karanta laqad ja'akum rasulun to da ka ba karanta qur'ani ba to kun ji to yanzu nan da za a kulle kofan nan in gaya muku a zo da bindiga a ce to kuma waɗannan surorin da aka faɗi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun din da kuma laqad ja'akum din kowa sai ya budo inda aka aka faɗe ta qur'ani kuna ganin ba za a kama gawa ba gawa waki mallan sani dan barno za a kama gawa da yawa ma gawan to na ƙarshen shi a gidan shi ne ya ji yaro ya shiga bayi yana yana bayi sai yaro ya ci gaba da waka tala albadaru alaina min thaniyatil wada yace kai kana bayi an ce ba a karanta qur'ani fa a bayi yaro ya ci gaba da tala albadaru alaina a bayi da ya fito kawai kikkife shi da mari maman shi ta fito ta ji san yana tattace me ya faru kana ta bugun shi yace qur'ani yake karanta a bayi na ce mashi ya bari ya rika ta ce mai kai kowa ne a za ka karanta ƙur'ani ya ce shi ba ƙur'ani ya karanta ba tsala albadaru alaina ya karanta ta ce kaji abin da ya ce ai wannan na ji an ce ita ma kun ji ita kuma bokiti ta ce amma kamar na ji an ce wannan fa ba ƙur'ani ba ne sai oga ya fara kuka fanke ta ce menene na kuka kuma ya ce wallahi aishi tun da yake in ya tashi sallah abin da yake karanta kenan haka ta karanta fatiha da sura sai ya ce tala albadaru alaina min saniyatil wada Allahu akbar ayyuhal mab'us fina jita bil amri almuta'i Allahu akbar shike ne ya gama ya gama sallah surori ya karanta ayoyi kowace ya karanta aya biyu kuma haka yake sallar shi tuntuni shi wannan ya ɗauka ƙur'ani ne don haka ya haddace tun yana yaro in zai sallah su yake karantawa ku daure ku gane maganan nan har yanzu da ake maganan nan inda za a je inda ba a tsammani a tara manyan ƙasan nan da yawa sai kun sha mamaki ko kuma in ce har da ƙananan tunda an samu wani fa a ƙasan nan ya je wai shi bai iya karanta fatiha ba wani wuri maimakon mutane kowa shi ma ya kokari yanda zai nemi fatiha ya iya ma shi ma kada abin ya samai mutane suka yi ta dariya to daga nan shi sai matar shi ta rika wakiltar shi in an je taro kawai sai matan ta wakilce shi ta ce innal hamdalillah nahmadu to miji na kun ji bai iya ba ni ko na iya to in an kin wakilce shi a nan duniya bai iya ba to in an je lahira wa zai wakilce kuma ke ce har in an gane babun har sai an wakilce shi to ya nema mana yanzu ya koya to amma sai ta wakilce shi wai yanzu bari in an je wani taro sai ta rika wakilta ita ta tashi ta kwanta ta ja karatu ta ja har da muqaddima du'aul wannan ba wannan khutbatul haja saboda haka ita matan har ta iya khutbatul haja ba ma ta karanta fatiha bane ta iya har da khutbatul tunda ta ce innal hamdalillah ta tafi har karshe to in oga bai iya ba ita ta wakilce shi to mun ji an wakilta anan in an je tanfawa zai wakilce shi saboda haka wannan yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu kenan suna son a yabo su da abin da basu aikata ba ka aikata in kana so har ka gane abin nan aibi ne Allah ya fahimtar da kai ai yana daga cikin rahama Allah ma tabaraka wataala Allah ya ma tsawon rai har ka gano abin da kake ba daidai ba ka ji kana ciki dan kuma a baka dama ka gyara ba karamin abu bane dole ku gane waɗannan magana ya jama'a tana da gayatu ahammiya ba wasa bane addinin nan matukar mutum ya ce zai yi shi dole sai ya tabuka ya yi abubuwan da suka cancanta mafi karanci ya yi abin da ya kamata amma in ba haka nan ba wallahi mutum zai sha mamaki a ranar lahira Allah ka tsare mu ina ne saboda haka wannan shine na abin nan bane mu koma can ilal asli ko wa qala ta'ala saboda haka wannan a ina ne wa qawluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli shay na'am alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin wutar jahannama ba nan ne aka tanaji ai bala fi jahannama ma'awa wa mustaqarrul mutakabbirin tabbas a cikin jahannama nan ne makoma kuma shine matabbacin kafirai allazina takabbaru anil imani wal ibada wanda suka yi girman kai basu bauta ma Allah ba kuma bayan haka nan basu basu babun nan ba ba imani babu bauta wa qauluhu ta'ala wa yunajjillahu Allah tabaaraka wa ta'ala fa yana tseratar da ai tilka halu wa hadhihi ukhra wannan wani hali ne wannan kuma wani hali ne daban وهي أن الله تعالى ينجي يوم القيامة الذين اتقوا الشرك والمعاصي الله تبارك وتعالى ينا سيرة دوأن دسكي شركة سكي سابو بالإيمان والطاعة الإيمان دبيية هؤلاء بفوزهم بالجنة وأن ننسبوا دراس ربوت دراس مع الجنة لا يمسهم السوء با abin da zai same su mara kyau fi arasatil qiyama duk wani abu mai wahala na ranar tashin alkiyama banda su walahum yahzanuna ala ma khallafu wara'ahum fid dunya kuma ba za su yi bakin ciki ba kan abin da suka bari na baya a nan duniya na iyalansu ko wani abu da annama nalahum min na'imil janna domin abin da suka samu na ni'imar aljanna an sahum ma taraku warahum zai mantar da su duk abin da suka bari a baya ba za su tuna ba idan mutum ya shiga aljanna ya tafi lahira ya ga alaman zai shiga aljanna duk abin da ya bari a baya ko shine sarkin duniyan nan dan jin daɗi wallahi ba zai ƙara tuna da abin da ya bari a duniya ba ya manta da duniya gaba ɗaya Allah ka taimake mu wa qauluhu ta'ala lahu ai wannan Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahaliccin komai ai ma min ka'inin si wallahi ta'ala babu wani wanda zai wani abu in ba Allah ba illa huwa makhluq babu wani abu da zaka gani a ce wannan halitta ce in dai ba Allah bane face halitta Allah ne wallahu khaliquhu Allah shi ya halitta shi ai huwa ala kulli shay'in wakil wa huwa ala kulli shay'in wakil ai Allah shine mai tsayuwa akan kowace halitta ai kayyumun hafizun shine mai tsayuwa mai tsarewa subhanahu ai tsarki ya tabbata ga Allah ma azamu qudratuhu me ya kai girman ikon Allah tabaaraka wa ta'ala wa ma ausa ilmuhu me ya kai fadin ilimin Allah walidha wajabat lahu al-ibada wa lam tajud fadlan an an tajiba siwa ai wannan saboda haka lishiwa saboda haka ibada ta wajaba ga Allah ne tabaraka wa ta'ala walam tajuz bata halatta ba ga kowa fallan an tajiba lishiwa balle ma a ce hatta wajaba bai ma halatta ayi ba balle a ce ta wajaba ai ma wani wanda ba shi ba wa qawluhu ta'ala lahu maqalidus samawati wal ard mabudan sammai gaba daya ai lahu mulkun haqqan yana da mulki na gaskiya ai mafati ai khazainur rahmati wal hayra wal khairati duka waɗannan abubuwa na buɗan rahama da alkhairori wal barakati da albarkoki fa huwa yaftahu ma yasha Allah shike buɗe abin da ya ga dama wa yumsiku ma yasha ya rike abin da ya ga dama wala yasihu talabu illa minhu bai halatta mutum ya nemi wani abu ba sai a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wala tajuzu ragabatu illa fihi bai halatta mutum ya wani kwadayi ba sai ga Allah wama abadan nasu al'autan wal'authama illa wal'autan wal'asnama ko mutane wama abadun nasu al'authana wal'asnama mutane ba su bauta ma gumaka na ƙasa ko na dutse da aka sassaƙa ba illa ragabatan wa rahbatan sai dan suna kwaɗayin wani a wurinsu ko suna tsoro walau alimu anna rahbatahum la takunu illa min alladhi yaqdiru ala kulli shay da sun gano cewa ai tsoro ba a yin shi sai a wurin wanda yake da iko akan komi ko yake halitta wa anna ragabatahum la takunu illa fil ladhi ay bi yadihi kullu shay kuma kwadayin su ba zai kasance ba sai ga wanda yake mallaka komi law alimu hadha ma abadu ghayra Allah ta'ala bi hali inda sun san wannan da ba za su bauta ma wani Allah ba ta kowane hali wa qawluhu ta'ala lil walladhina kafaru wadanda suka kafirta kuwa ay bi ayatin lahi da ayoyin Allah alhawiya li imanin wa sifat li imanihi wa sifatihi wanda waɗannan ayoyin su suka tattaro game da imani da Allah da sifofinsa wa bayani mahabbihi kuma a ciki ne ake bayanin abinda Allah yake so wa makarihihi da abinda baya so wa hududihi da dokokinsa wa shara'ihi duka walidha ay man kafara bi ayati Allah dan haka duk wanda ya kafirce mu ayoyin Allah fa lam yu'min biha bai imani da su ba wallam ya'mal bima fiha bai aiki da abin da ke cikin su ba khasira khusranan mubina to wannan shine wanda ya asara mai ya tabe tabewa bayyananna bi hayth yakhsiru yawmal qiyamati nafsahu wa ahlihi domin ranar tashin alkiyama zai asara kanshi da iyalansa wa dhalika huwa al mubin wannan ita ce asara bayyananna ya Allah ka tsare mu akwai nahar wanda yake nan ba na na hudu ko at-takabbur shiddatul kibri shine girman kai wa huwa izharul mar'i at-ta'azum ala ghairihi shine mutun ya rika nuna yafi girma ko daraja akan wani la'annahu ya'iddu nafsahu aziman domin mutun yana lissafa kanshi a matsayin babba wa fit tandidi ay bihi min hadith muslim ya zo cikin inda aka yi gargadi a cikin hadisi imam muslim inna allaha la yadkhulul la yadkhulul jannata ko inna allaha la yudkhilul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibri duk wani Allah baya shigar da wani bawa cikin aljanna duk wanda ya kasance yana daidai da ƙwayar komariya na girman kai ba zai shiga aljanna ba ko daidai da girman kiyashi mun yi magana kan wannan na biyar al-maqalidu jam'u iqlidin shine jam'u iqlid wa jam'u ala ghairi qiyasin amma jam'i ne ba tare da qiyasi ba haka ake yin shi wannan lil istiqra'i haka ake ji والمراد مفاتيح خزائن السماء والارض abinda ake nufi mabudai ko taskoki na sammai da ƙasa haisu arzaqul ibad wama bihi taqumu hayatuhum wanda anan ne arzuq arzikin bayi suke da abinda rayuwarsu za ta iya tsayuwa akai min amtarin na ruwa ne da ake yi wa zuru'in da shuke-shuke da ake yi wa duru'un da wannan hantsa na nono da ake tatsa wa ma'adin wa ghairiha kuma kayan ma'adanai da wasunsu duka na Allah ne kuma kowa in yaje ya taru aka bashi ya ce ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce mutanen farkonku da na ƙarshenku da aljanunku da mutanenku qamu fi sa'idin wahidin za su tsayi a wuri daya fasaluni sannan kuma su roke ni fa ataitu kullu wahidin minhum mas'alata in ba kowa abin da ya roka kuma na bukatar shi ma naqasa dhalika mimma indi wannan ba zai rage abin da nike da shi ba na arziki illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila fil bahr sai dai kaman yanda allura za ta rage in aka tsoma ta a teku idan ka dauki allura ka tsoma a teku dan za ta ragu to an yi wannan wa qawluhu ta'ala ay qul afa ghayra allah yanzu wani Allah ne ay al aya hadha raddun ala al mushrikin wannan ayan kamar raddi ne ake ma mushrikai alladhina talabu minar rasul sallallahu alaihi wasallam an ya'tarifa bi alihatihim wa yarda biha wanda suke so manzon Allah ya yadda da abubuwan da suke bauta mawa ya gamsu da su ai biha muqabila an ya'tarifu lahu bima jaa bihi maimakon su ma suka na in yana so su yadda da abin da yazo da shi to shi ma sai ya yadda da nasu to ya za ai kai ka zo da tabbas kuma ka yadda da ƙarya kace kuma ka ƙara tabbatar da tabbas din kai ba zai yi ba in dai wannan gaskiya ce kuma ka tabbatar da ƙarya to ka lalata gaskiyar nan ba yadda za a yi haka a ce ga ƙarya kuma ga gaskiya kuma gaskiyan a ce ita daidai take da ƙarya a ce duk ka yadda da su abadan hadha la yumkin kaman ka hada kishiyoyin abu ne biyu kace zaka hada dare da rana su zama daidai abadan hadha la yumkin wa yad'u ilayhi kuma ya kira zuwa gare shi fa amara ta'ala an yufasilahum sai Allah ya ce a ware da yawa mutane za ku ga ana magana a waren nan ba ce akai ai fada ba amma wai har mutun ya rika cewa wai manya manyan addinan nan guda biyu duk ɗaya ne ƙarya kake yi ba ɗaya bane ƙarya ne wannan addinin an ce yana da asali asalin shi ga yadda aka yi amma musulunci da ya taho shine sama ya danna kowane kowane annabi akan aiko shi da sakon da aka bashi amma idan annabi mai biyo shi ya zo to sai ya bar dokokin da suka saba ma wannan annabin da ya zo da su ya saki wancan ya kama na sabo annabi isa alaihi salatu wassalam an gaya mana qur'ani da zai tafi sai da ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi ahmad ina gaya maku akwai manzon da zai zo bayana sunan shi ahmad in yazo ku aje abinda na ban maku ku rike nashi keep to what i am telling you now until one comforter comes when he comes he will tell you things that i cannot tell you now and who who refuses to follow him when he comes he will not enter the kingdom of god to ya ce masu haka to sannan kuma sai a ce daidai suke me yasa ya ce su aje wancan su an shi wannan inna ad-dina inda allahi al-islam اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كذلك ce daidai sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani ba yahude ko kirista da zai samu labarin an aiko ni sannan bai yadda bi ni ba face a lahira shi dan wuta ne kai kuma ka zo ka ce duk ɗaya ne ba a ce ka su yi nasu ba su yi nasu kai kai naka amma kuma kul ya ayyuhal kafirun kuma kul huwallahu ahad kowa ya nashi amma babu fada babu fadade babu maganan rikici babu magana amma ba ɗaya bane sai dai kawai su za su digirya na su kai kai kuma ba a ce ka zagi annabi Isa ba ko sun zagi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam mu muna girmama annabawa dukan su haka aka umarce mu cewa amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا shine dokar da aka bamu mun yadda da littattafan da aka saukar wadancan na asalin mun yadda da su mun yadda da attaura mun yadda da zabur mun yadda da injil bamu rena su bamu taka su bamu wulakanta su ba ma zuwa mai masu kashi ko mu bata masu wurin bautar su ma laifi ne mu shiga wurin mu bata masu ko mu je mu masu bayan gida an hana mu ba ce mana mai haka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kada wani musulmi ya kuskura ya tashi ya wasa da addinin mabun bautan wasu ya wulakanta masu ko ya kashi ko ya sa mai kazanta dalili in kai ka jawo su lalata naka kai ka tsokane su in sun tsokane mu wannan kuma su suka ja mutum kuma in yayi ma kai da shi ba sai ka rama ba kada mutum ya zo ya zagi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam kai ma ka ce bari ka rama ka zagi annabi Isa ba daidai kai ba amma fa sa mai baki wannan shine kawai kai naka in kana iya in kuma baka iya haka kyale shi kawai haka nan baka iya komi amma ba sai ka rama ka zagi annabin baka ce ka rama in kana iyawa da ya faɗi fasa mai baki a tambaye ka me yasa ka ce zagin annabi na yayi ni kuma bani iya zagin nashi saboda ni an ce a girmama su duka amma fa ina iya fasa mai baki kuma kuma in an je kotu ai suna da doka ta wanda ya tsokana duk wanda ya taba abin da ya san kana girmamawa sai ya tozarta shi a gabanka dan kayi fushi in an je ko an ce kayi laifi dan ka dauki doka a hannu shi ya fi laifi dan shi ya tsokano ka shi ya jama tunda ya san kana girmama wannan abun ya ja da ganga saboda haka shi ne mai rigima to kuma rigima babu ita ne akwai rigima mana kuma ita ma tana da amfani shi yasa ma aka yi ka ba dabba ba akwai inda za ka yi fushi akwai inda ba za ka yi fushi ba da ba ka fushi kwata kwata illa ne da kana fushi gaba ɗaya kuma illa ce amma akwai inda ake so kai fushin ma saboda kai aiki wanda yayi kai mai wannan tabbas yana nan har gobe to amma kakka zagi addinin kakka zagi littattafan kakka zagi komi nasu kakka zaga kai an umarce ka da ka girmama su ko su sun rena kai kakka rama kakka ce ai dan amma in suka shiga suka yi bata ma na kakka ce bari ka rama kyale su amma kuma akwai maganin mutum in kada kai kai mai duka me yasa aka yi mai duka mu ba za mu je mu yi can irin yanda ya ba shi haukan da ya ba za mu irin shi ba amma kuma na yi maganin mutum gobe kai kara ai jikin shi ma yana yana gaya masa zaka ba a ca ba a komi ana yin komin Fanhas da ya faɗi mummunan magana ya faɗi ga Allah aka ce musulunta ya ce ya za a yi musulunta wajen wanda ya musulunta ya yadda da wanda yake cewa a bashi rance sai na abubakar da ya tafka mai mari sai da ya fasa mai baki da hanci aka ga ba zagin annabi ya ba amma shi da ya magana sai aka yi maganin shi ana yi har gobe ana yi ba bari ba kuma sai dai matsoraci wanda bai san daraja addinin ba har an ma ka ce kai kau kana zuwa yanzu ATM kaga wani ya kwace ma katin sai ka yi da gaske wajen ka kwato ko kai ko ka riga ka fito da kudin ya kwace sai ka iya kokarin ko ba mai taya ka sai kai kokari har an gane amma wani abu amma sai a zagi annabi gaban ka kace wai sai ka je ka gayo ma wasu kai abin da zaka iya yi tukuna sannan in wasu sun ganka su gano me ya faru ake yin abin da aka gane eh eh shine kawai amma kaka zagi annabi Isa alaihi salam mu a girma masu muke har ma sai dukkan su in mun kira su ce masu muke alaihi wassalatu wassalam to da an ce mu girma masu gaba daya ya dan fito ko saboda wannan shine abin nan amma mutum ya ce wai duka ɗaya ne to nan fa ne ƙarya ba ɗaya bane an fifita sai dai kowa yana ganin darajar nashi to shikenan ka rike naka su ma su rike nasu amma ka a ce a haɗe wuri ɗaya a zama daidai ba daidai bane saboda haka kowa ya nashi dai an yufasilahum biqawlihi afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun yanzu wani Allah kuke cewa in zo in bauta ma lan yakuna hadha mabni abadan minni abadan wannan ba zai yiwu daga wurina ba har abada kaifa abudu ghairallah ya za a yi ma in bauta ma wani Allah wa huwa rabbi wa maliku amri bayan shine ubangiji na shine mamallakin rayuwata gaba daya wa huwa alladhi karramani bil ilmi bihi shine ya karrama ni ta hanyar na san shi wa auha ilayya shara'i'ahu kuma yi man wahayin dokokinsa falyatasko falyata'assau ai wannan saboda haka wannan da ba tsammani fa inna mithla hadha lan yakuna abadan irin wannan har abada ba zai yiwu ba wa wasafahum bil jahli kuma an sifanta su da jahilci li anna jahlahum billah domin sanin basu san Allah ba rashin basu san Allah ba wa azmatihi basu san girman sa ba huwa alladhi sawwala lahum ibadata ghairihi wat ta'assub laha wannan shi ya suranta masu ya sa masu har suke tunanin ai bautar wani wanda ba shi ba ko har a ce wai za a kare wannan saboda jahilci akwai nahar ghair dinnan mansubun ne bi a'bud shine wannan ai a'budu ai marfu'un ne li hazafin ma anna harfar jarri idza wannan ko tare da wannan harfil jarri idil aslu bi an a'buda shine in bauta da akwai wannan ne walamma huzifa nasib irtafa al fi'l domin da aka ce amma da aka yi nasaba sai yasa ya zama fi'li aka ce a'budu da ba da aka sai a'buda za a ce da wannan hada ala ra'ayi kathirun min an-nuhati wal wannan wannan ra'ayin masu nahawu ne da yawa wal jumhur yaquluna la hazafa su ba share komai ba wa a'bud ai huwal mustafamu anhu shine abin da ake fahimta ai na ta'amu ta'amuruni itradun ne aw halun wa taqdirul kalam a a'budu aka yadda ake kaddara magana sai aka dauke ɗaya dan aji saukin karantawa ai ghayra ai ghayra Allah likaunikum ta'murunani bihi bidhalika dan kuna umurta ta da wannan sai in yi wannan wannan ba zai yi ba wannan dai na hawo ne kada mutum abun nan da kai da yawa na biyu ai qara nafi nafi yace ta'muruna ta'muruna ai bi nunin wahida shi bai ce mai ku ta'muruni kamar yadda ya karanta sai aka ce ta'muruna bi wahida mukhaffafa aka fade ta da sauki bi hazafi ihdan nunaini aka share nunun ɗayan wa qara hafsun wal jumhur ta'amuruni kamar yadda ya karanta saboda wannan qira'a ce ai bi tashdidin nuni aka sa nunun din wannan idghaman li ihdan nunaini aka shigar da ɗayan fil ukhra wa fi jumlati ayyuhal jahilun da aka ce ayyuhal jahilun taqri'un ne lahum wannan kama ana jawo hankalinsu ana firgita su wa wasafin lahum bil jahli ana sifanta su da jahilci wa huwa wasfun madhmumun kuma wannan sifa ce ta zargi a ce mutum jahili ku jahilai abinda kuke cewa a yazo abauta ma wani Allah na uku al arabu ma annahum ko ummiyuna larabawa duk da wasu basu karatu da rubutu ba amma ya'tarifuna bi fadli al alimi sun san darajar malami sai dai yanzu wannan larabawa datan har wanda ba su yi karatu ba ba su san wani abu ba wato malam sun san darajar malamai in kana maganan masu rena malamai a ƙasan nan da ya ware ba ba kamar hausawa da fulani hausa fulani wannan su ne waɗanda suka fi rena malamai a ƙasan nan ba wanda ke rena malami a ƙasan nan kamar su da bakinsu da aikinsu da aikace-aikacensu da duk wani abu nasu tuntuni su kam su rena malamai suka sani in an yi magana yaro wanda ma ko a shekaru kafin shi ya fito ya zazzagi babban malami ba abin da ya dame shi ba abin da ya gana ma ya faɗi maganan da ya gana ma ko a ina zai faɗi ba abin da ko manya na gani haka nan zagin shugabanni yaro karami zai zagi shugaban ƙasa ya zagi kowa ma ba abin da ya dame kuma manya na ji suna gani ba yadda za a ce manya su zo su ce kai yaran da muke haihuwa wannan zamanin masifa ne ba su ban malamai ba ba su bar shugabanni ba yaro dan karami ko makaranta bai gama ba zai zazzagi kowa kuma ya kwana lafiya lau a kyale shi to zaka wannan mu ne da abun nan ba ba mu da tunanin abun nan ba akwai wani abokin mu da muka je makaranta da shi misir ranan nan da ne wani bako nan ina na tafi biyu sai naga an sanar da cewa Allah ya karbi rayuwar shi ana ce mashi malam Abdul Kabir ana bin Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa tare da shi muka je Misra sai wani ya sanar da abin nan din shi da muka haɗu da wani abokinmu nan sai na ce ka ni fa bana nan aka je aka aka aka sanar da rasuwan nan ya kamata in je in gaida iyalin ya na ce cikin azumin nan ya kamata in je sai ya ce insha Allah zai samu dama ya zo saboda da can ya san gidan shi amma daga baya sun gina mai wani gida ya tashi daga can ya koma to da ya tare sabon gidan shi bai san inda ɗaliban shi suka gina shi to mu fa ba ta ne aiman ba amma ina gaya maku yadda mu muke ne nan ku koma mu faɗi wanda ya mutu nan sheik malam awwal albani sai da ya faɗi magana ya ce sheik ja'afar mahmud ku dai kalli yadda allah tabaraka wa ta'ala to ka je kano ka nuna gidan shi sannan bayan haka nan ya yi magana ya ce akwai lokacin da sai da ya je ya gama tafsir abun nan inda zai gama ya dawo amma a gidan shi ba abun da za a yi sallah an gama abun nan ba abun sallah na san kuma kun ji ba ni na faɗi ba balle a ce ni na faɗi abun nan din amma abu ne wanda albani ya faɗi wannan magana ya rantse kuma ya maimaita ce shi da shi sun yi magana kuma ni din na sani kafin a kashe shi sai da ya zo Kaduna ya je Kinkino suka haɗu da Malam Ahmad ni da Malam Abubakar ake ya ba mu labari ko haka ne ko ya ce bawan Allah nan dan talikin nan an kashe shi akan wannan da'awa bai da wurin da zai zauna a Kano ya ce wata rana ya je ya tashi tafsir sai yara suka taso suna kuka suka ce za su biyo shi saboda su zo wurin shi su rika karatu ya ce ina dauko ku ba inda zan aje ku ba ni da gida ba inda zan aje ku kuma ba ni da halin da zan kama haya in rika biya muku ba zan iya ba ku yi hakuri in za ku ji nan ku ji in za ku ji na abun nan ku ji amma in na dauki yara na ce in kai su in aje su na yi karambani ba zan iya ba ba ni da gida da zan aje ku ba ni da wurin da zan aje ku sai ya gaya mai ya ce yanzu abin da yake shawara ya dan fara samun wasu 'yan canjin shi zai koma gidan shi na gado na daura ya je ya dan faffashe shi ya dan gyaggyara ya tashi ma gaba ɗaya koma can ya zauna a ce Allah bai yi ba ku tsaya iya nan mutanen da ba su daina mamakin rigar da za ka sa ba balle su ganka da wani abu haka muke sai dai wanda Allah ya kire kada yin yi jam'i amma dai mafi yawancin mutanen mu haka suke idan ka tafi ƙasashen larabawa mafi aksariya idan ka ga yaro wanda aka ce maka wannan kabilan yarabawa ne ko kabilan ibra ne ko kabilan ibo ne ko abun nan wallahi mafi yawansu masallatansu ne suka ɗauki nauyinsu suka kawo su makaranta a wurin a gida suna da iyalansu su suke rike da iyalan kuma su suka biya masu scholarship ba ba su minha aka yi ba ga malam suleiman nan idan ka je ka gansu a can wurin sai ka gansu kamar garinsu kamar wata local government tasu in ka cire guda goma ko guda ashirin za ka ga guda biyu ne suka samu scholarship amma sauran nan duk community ɗinsu ne suka ɗauki nauyinsu suka kawo su makaranta idan ka tafi kasashen waje yanzu inda wasu suke zuwa suna medicine ko suna wani engineering ko suna wani abu akwai da yawa wanda kwamitin masallacinsu ne suka ba su scholarship suke biya masu kudin makaranta su je su yi wannan karatun su dawo su taimaki al'umma duk garin nan ka gaya ma masallacin da yake da wannan wannan tsarin kuma haka muke wa ta maimaita maganar nan muna nan tsaye wuri daya kuma wai muna so mu ci gaba ta ina za mu shi'a yanzu duk manya-manyan 'yan shi'a da ka sani 'ya'yansu ba sa karatu a ƙasar nan yanzu in kuma kana so in kira ma suna ka ji wanda ya gama karatu kuma a can ko ya medicine ko ya engineering ko ya wani abu yana dawowa za a samu wani strategic wuri a dora shi ko dai yana civil ko yana oil company ko yana FRIS nan ne wurin da ake ganin ba shine ƴaƴan to ƴaƴan su nan suke mufa kada dare mana kuma ku ce a difa ce ni ko ni ban ce ni alhamdulillah muna gode ma Allah tabaraka ba na jiran kowa ba ba ba ba kaina kuma nake amma dai ɗabi'an mu ɗabi'a ce muguwar ɗabi'a game da maganar rena malamai da rena addini yaran mu ba su da kunya ba su da mutunci yaro zai tashi ya zazzagi malami komin girman malamin nan ko mutane na ji su shiru sai ma su rika yada abin kawai da wani yaro ya ci mutuncin wani malami bari su yayyada to da kuka yada me kenan kuka kara menene dan ka hada sharri to me abun ya karu menene amfanin ba kai magani abun ba ka kara yadawa ne ku bari irin wannan dai ina ne ma saboda haka dai me ya kawo magana ta'assub wannan ba al-khasiri annan kai na ma rude fa na kawala menene aka ce al-arab shi wannan yake cewa larabawa sun san wannan ba ya tarifuna bi fadlil alimi sun san falalan malami alal jahili akan jahili sun sani qala sha'iruhum ay sali ay in jahiltan nasa anna wa anhumu falaisa sawa'un alimun wa jahulu yace sali in ka, ka tambaya in jahiltan nas idan ka gane mutane ba su gane mu ba anna wa anhumu ka tambaye mu game ka tambaya game da mu da su yace falaisa sawa'un yace baya yiwuwa a ce daidai ne jahilun wa jahulu alimun wa jahulu a ce malami da wanda yake jahili su zama daidai abadan ba ɗaya bane kama fa ina nan ha wa qawluhu ta'ala laqad uhiya ilayka yau ya hakuri ai an yi wahayi ai uhi auha Allahu ilayka Allah ya yi wahayi zuwa gare ka kama auha ila al-anbiya kaman yanda ya wahayi zuwa ga annabawa min qablika wato gabanin ka bitali da wannan abun wa huwa wa izzatullahi wa jalalihi shine ka sani da rantsuna rantsuwa da buwaya Allah da girman sa in asharakta in har ka kuskura ka haɗa wani da Allah aibina gairana ka haɗa mu da wani fi ibadatina da ya haɓatsanna amaluka wallahi aikinka zai ɓaci ai an yabu tula ai kullahu zai ɓaci gaba ɗaya wala yusabu ala shay'in min huwa in qalla ba za a rama ba za a baka lada akan wani abu ba kan shi komin kankanta shi wala takunanna ba'da zalika min jumlatil khasirin kuma tabbas zaka zama daga cikin jimlan asararru alladhina yakhsiruna anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah wanda za su yi asarar kawunansu da iyalansu yau malkiyama wa zalika huwa al-khusranul mubin kuma wannan shine bata bayyananne ay thumma amara ta'ala rasulahu muqarriran at-tauhid mubtilan lil-shirk biqawlihi sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya umarci manzon sa yana mai tabbatar da tauhidi wanda yake bata shirka yace balillaha fa'budhu yace Allah fa'bud Allah kada zaka bauta muwa wakum minash shakirin ka zama daga cikin masu godiya ay Allah wahdahu fa'budhu Allah shi kadai ka bauta masa wakum minash shakirin lahu ka zama daga cikin masu gode masa ala in'amihi wa afdalihi ay alayka akan ni'iman da ya maka da bai wanda ya maka akwai na harani mutataliya ni gashi nan na biyar akwai na hudu ay habutul amal bacin aiki butlanuhu haythu la yusabu alai shine ba za a biya mutum ba wal khusranu muqayyadun bi an yamuta ala riddati shi ko khusran sai an dai mutum ya mutu akan ridda in mutum yayi ridda har ya mutu to komai ya lalace amma in raja al-islam amma in ya dawo ya musulunta daga baya fala yaqsur ba za a ce mai khasirin ba ay li'aya wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun duk wanda ya ridda daga addini har ya bari ya mutu yana kafiri to ya aikin sa ya lalace fal aya muqayyada li itlaqi ayatil zumar haka wannan ayan ta kayyade wannan ayan ta cikin suratul zumar kun ga wannan tafsirul qur'ani bil qur'ani kenan a fassara da wannan nabi yarbalil ay allabal tali ay ibtalu ibadati ma da'ahu ilayhi ilayhi mushrik ilayhi almushrikun bata duk wata ibada da aka ce in mushrikai suka yi suka kira wa qasruhu ala ibadatillahi a takaita ibada kawai ga Allah shi kadai wahdahu wa amruhu an yakuna fi jumlati shakirina aka umarce shi kuma aka wa amarahu an yakuna min jumlati shakirina lillah aka umarce shi ya zama cikin masu gode ma Allah na in'amuhu alaihim bi ni'matil islam na ni'iman da Allah tabaraka wataala yayi mana ni'imar musulunci babu wata ni'ima da ta kai ni'imar musulunci duk mutumin da zai lissafo Allah yayi masa wata kyauta ko yayi masa wata ni'ima in bai fada bai hada da kyautar musulunci ba yanzu bai faɗi komai ba zai tafi kowace kyauta wannan shine ƙarshen ayoyi hidayatul aya istawdadul wajhi yawmal qiyamati alamatul kufri wal qulud fi jahannam in aka ga mutum fuskan shi tayi baki kirin ranar lahira aka ganshi da fuska baki wulik alama ce ta kafirci alama ce ta zai dawama cikin wuta Allah ka tsare mu abu na biyu ibyadul wujuh yawmal qiyama idan aka ga fuska tayi haske ranar tashin alkiyama aka ganta faratas alamatul iman alama ce ta imani wal khuludu fil janna kuma a dawama aljanna Allah ka samu cikin namba ta biyun nan banda ta farko wannan shahiduhu ayatu ali imran yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh da aka ce akwai ranar lahira ranar za a raba mutane kashi biyu akwai wanda fuskan su za a ganta fari tas sune fuskan masu imani wanda suka rabauta da aljanna Allah ka samu ciki za a ga wasu fuskoki su kuma baki wulik sune alaman wanda suka kafirci alaman yan wuta Allah ka tsare mu daga gare su abu na uku taqrirul ba'th wal jaza tabbatar da lalle maganan za a mutu za a tashi an shi sakamako gaskiya ne wasa fi ahwalihi wa ma yaduru fihi saboda an kawo mana halayen da za a gani da abin da zai zagaya a wurin abu na hudu ay bayyana Allah kullu shay'in fala yasuhu ay ay an yutlaba shay'un min ghairihi biyadillah ne biyadillah kullu shay komai yana hannun Allah ne tabaraka wa ta'ala biyadillah kullu shay' komi yana hannun Allah ne wala yasuhu an yutlaba shay'un min ghairihi abadan bai halatta a nemi wani abu ba daga wurin Allah ba har abada wa man talaba shay'an min ghairillah duk wanda ya nemi wani abu ba daga wurin Allah ba fa huwa min ajhalil khalq wannan shi yafi kowa jahilci cikin halitta ya nemi wani abu ba wurin Allah ba abu na biyar at-tandidu bi shirki wa bayani khuturatihi ana yi mana gargadi mu kiyayi shirka kuma bayanin hadarin shirka idh huwa muhbitun lil amal bil kulliya domin wannan yana lalata ayyuka gaba daya na shida wujubu ibadatillahi bi fi'li awamirihi wajibi ne mutum ya bauta ma Allah tabaaraka wa ta'ala ta aikata umurninsa wajtinabi nawahihi da nisanta abubuwan da aka hana wa wujubi hamdihi wa shukrihi wajibi ne a gode ma Allah da baki da kuma aiki idh kullu in'amun minhu domin duk wata ni'ima daga wurin Allah ne wa kullu ifdalun lahu kuma kowane abu ka gani na kyauta Allah ne ya bada shi muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala walillahi alhamdu wal minna muna gode ma Allah yabo da godiya da kyauta duka daga Allah suke kuma Allah shine mai kyauta da ƙari wallahi tafi bi hada muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai wasu jiya akwai wata mace ta kawo siminti guda biyu yau ma wani ya kawo wani ya kawo su dai an kawo buhu siminti guda guda shida saboda haka an bada sako kuma sako ya iso muna fata Allah saka da alkhairi kada mutum ya bada sako bai ji an amsa ba ko waɗanda suke turo da sakonni akwai wanda ya aiko da dan Borno duk sun kawo sako muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alkhairi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم